من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara mu a wannan masallacin mai albarka na masjidu da'awat wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na bulogul maram jiya ba a samu daman gabatar da karatun ba sakamakon a wa'azi da aka gabatar dalilin baƙi da muka samu daga nigeria inan a yau za mu ci gaba da karatu insha Allah. Kamar yadda muka saba a kowace rana mukan zo da taken karatunmu, taken karatunmu na yau shi ne wani baiti ne da ake jinginawa zuwa ga al'imam Ali bin Abi Talib da yake cewa, Shai'ani laubakati dima'u alaihima ya hatta ta'zana bi zihabi, lan tablugha al-mi'shara min haqqaihima faqdu shababi wa furqatul ahbabi yake cewa abubuwa guda biyu da a ce idanuwa na su ta kwararan ya hawaye su ta zubar da hawaye don saboda su har su kai gama dalilin kukan su yoye ya ce to da wannan idanuwan nawa ba su biya haƙƙinsu ba ya ce abubuwa guda biyu faqdu shababi wa furqatul ahbabi ya ce abu na farko shi ne tahiyar samartaka ma'ana zakuwar tsuha rishin tahiyar samartaka ƙarewar lokacin matasantaka ya ce da kuma rabuwa da masoya abin da ya sanaka wannan baitin dan in nuna mana mahimmancin me mahimmancin period ta jeunesse mahimmancin lokacin da mutum yake sarmayi mahimmancin lokacin da mutum yake a cikin samartaka yake a cikin yarinta mahimmancin ta yasa Imam Ali yake cewa ko da a ce idanuwa na sun yi hawaye dan kukan wancan lokacin da ya wuce ko da a ce sun yoye da su biya haƙƙin shi ba dan saboda mahimmancin abin ma'ana wannan me yake nuna muna ashe lokacin mu na samartaka lokacin da muke samari lokaci ne mai mahimmanci a cikin lokutan rayuwar mu shine lokacin da Allah ya hiso hiye da sauran lokuta kamar yadda kaga gwamnati tana son mutum ne lokacin da yake da ƙarhi da ƙarhin nasa ya zube ya tsoho shi kenan za a kore sa zai je retret shi laraba suke ce ma to kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki yana son ka lokacin da kake a cikin ƙarhinka kabisa shi yasa za ku ga hadisai da dama suna nuna mahimmancin samartaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa da yake cewa nau'in mutane guda bakwai Allah zai lullube su a cikin inuwar al'arshinsa ranar da babu wata inuwa in ba tasa ba sai ce wa shabun na sha'afi ta'atillah da saurayi matashi wanda ya tashi a cikin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki sai nuna cewa ashe Allah yana son wannan lokacin lokacin da kake matashi kai kokari ka bi Allah maɗaukakin sarki malamai suke cewa man nasiya Allah fi shababihi nasiyahu Allahu fi shaykhukhati duk wanda ya manta Allah lokacin da yake saurayi to shi kuma in ya tsufa Allah zai manta da shi duk wanda ya bi Allah yana matashi wallahi in ya tsufa ba zai taba kaskanta ba sai Allah ya kula da shi mafi yawancin tsohin da kake gani sun kaskanta sun tsufa amma ba su da komi hankalin su ya tahi ko kuma ga sunan a bazzare bara ma suke kamin su samu su ci mafi yawancin su lokacin samartakar su musu bi Allah ba sai Allah ya manta da su lokacin da su kuma suka bukace sa lokacin da suka tsuha. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfanuwa da wannan lokacin namu na samartaka mu samari, su kuma nattizawa Allah ya ba su ikon gyarawa domin ƙohar tuba a buɗe take. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya muna mai kyau gaba ɗai, muna fatan Allah ya datar da mu da husnul khatima kyakkyawan ƙarshe. In ba a manta ba yau za mu tashi kitabul ittiq littafi mai bayani akan al'itku an gane da kyau ko abinda ake cema al'itku huwa al-khuruju anil milkiya shine mutum ya huta daga mallaka an gane da kyau ko shine al'itku ma'ana mutum yana matsayin bawa sai a ‘yantar da shi, kenan yanzu ya huta daga matsayin bawa, domin aka ce bawa ana nuhi shi ne wanda bai mallaki kansa ba wani ya mallake sa, kenan shi na wani ne, kamar yadda motar mutum za ta zamanto tashi, shi ma haka mutum da zai zamanto naka, yadda za ka yi yadda kake so da motar ka haka shi ma za ka iya yi da shi. Wannan babin baya da mahimmanci sosai a wannan zamanin ko? domin muna zamani wanda za a iya cewa an kusa a rasa bauta ko ma babu ta za a iya cewa haka domin jihadi wanda yake na Allah da annabi to da wuya ka samu ka same shi a wannan zamani sai dai mafi yawancin abin da ake samu shine addifa kariyar kai an gane ko yanzu misali mutanen kasar Falastin yakin da suke yi da da muke da suna da mutanen Isra'ila ga mafi yawanci ba a bashi siffa ta jihadi kai tsaye sai dai a ce masa kariyar kai ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kutila duna malihi aw irdihi aw ahlihi fa huwa shahidun duk wanda aka kare duk wanda aka kashe sa a wajen kare dukiyarsa ko kuma kare mutuncin iyalinsa shi shahidi ne to kun ga masu yaki a Falastini me suke karewa dukiyar kansu ko domin mafi yawanci masu yaƙi a Falastin kakwai kai tsamanin Falastin gaba ɗaya musulmai ne akwai wanda ba musulmai ba kuma hada su a cikin yaƙi an gane ko yaƙi na musulunci ana sa wanda ba musulmai ba ba a sawa kuma suna yaƙin a ƙarƙashin ba a ƙarƙashin shari'a ba domin su kansu suna da shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasar ba a kan shari'a yake ba kenan ba za a ce mishi jihadi ba ne kai tsaye haka an gane da kyau ko sai dai wanda ya mutu ana iya mishi tsammanin ya samu daraja ta shahidi amma ba shahidu ma'arakatul jihad ba sai dai shahidu difa wannan shine kenan a takeice dai a wannan zamanin babu bayu ko kuma ko akwai sato abu ne wanda yake da bukatan tsantsar bincike wannan shine kenan kenan ba za mu bata lokaci sosai ba a kansa malai yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya dada shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanzu Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce, Ayyu mamri'in muslimin, dukkanin mutum musulmin da a taƙamra an musliman, ya ‘yantar da wani mutum musulmi, istan Allahu bi kulli udwin minhu, Allah zai tsamar daga kowanne gaba tasa, udwan minhu minan nar, wata gaba tasa daga wuta. muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa ma'ana duk wanda ya yantar da wani mutum musulmi to dalilin yantar wanda ya masa kowace gaba ta wannan mutunan dalilin yantar da ita za a tsamar da gabar sa shi da ya yantar da shi bil misali ya tadhi maqal ka yantar da wannan a matsayin bawa dalilin yantar da hannunsa da kai hannunka kai ma sai a yantar da shi daga me daga wuta dalilin yantar da shi da kai akwai kahwar shi kahwar ka kai ma sai ta yantu daga wuta kanka shi ma sai in tudo ga wuta dalilin wancan an gane da kyau ko shine ma'anar wannan hadisin ma'ana dai wannan hadisi na nuna falala ta mi ta entarwa mali yace wal tirmidhi a riwaya ta imam tirmidhi wa sahahahu kuma ya inganta sa an abi umama daga abu umama wa ayyu mamri'in muslimin kuma dukkanin mutum musulmin da a'taqa imra'ataini ya ‘yantar da mata guda biyu muslimatai ne, musulmai, kana ta fi kakahu minan nari, to za su kasance a gare sa ‘yantarwa daga wuta. Wani abi Dawud, a riwaya ta imamu Abu Dawud min hadisi Ka'ab ibn Murra, a hadisin Ka'ab bin Murra, wa ayyu mamra'atin a'taqat imra'atan muslimatan kuma duk mata musulmar da duk namiji wanda ya ‘yantar da wata mata musulma kanat fikaka haminan nari duk mata wadda ta ‘yantar da wata mata musulma kanat fikaka haminan nari za ta kasance ‘yantarwa a gare ta daga wuta wannan hadisin abin da yake nunawa ladar ‘yantar da namiji daga bauta ta sha bamban da ladar ‘yantar da mace sai ka ‘yantar da mace guda biyu za ka samu ladar wanda ya ‘yantar da maza guda biyu, namiji guda, san ko an gane da kyau ba. Rabon gado, namiji kaso nawa ke gare sa, kaso biyu mace na da guda, to haka kuma wajen lada ta ‘yantarwa, kana da lada biyu ga namiji, ga mace kana da lada guda, in biyu ne sannan za su yi daidai da namiji guda. An yi wannan ne don saboda amfani, don a kwaɗaitar da ‘yantar da maza, don ‘yantar da maza ya yi amfani fiye da ‘yantar da wa, ‘yantar da mata. In an ‘yantar da maza, mai yiwa dalilin ‘yantar wannan tasu su shiga shiga jihadi, wanda yake bawa kun ga ba dole bane ya yi jihadi. amma ya ‘yantar da shi mai yiwa ya jihadi, in an ‘yantar da namiji guda dalilinsa za a iya samun mace hudu ya ciyar da su, amma mace guda ya ‘yantar da ita, wa za ta ciyarwa sai dai ita a ciyar da ita ko? To shi sai aka hihita namiji akan mace a wannan bangaren don saboda amfanin namiji ya yawa akan amfanin wa, akan amfanin mace. Mali ce wa an abi dharr radiyallahu anhu qala daga Abu Dharr Allah ya dada shi ya ce سألت النبي صلى الله عليه وسلم ناتن بي منظر الله أي العمل أفضل والنيني دجتكين أيوكا ما في فيتي قال سيتي إيمان بالله إيماني دا الله وجهاد في سبيله دكما جهادي أتكين هنيرسا قلت نتي فأي الرقاب أفضل تو والنيني دجتكين ويوي ما في فيتي معناه wanne bawa ne ya cancanta a bautar da shi Kwale sai ce, A'laha samanan, wanda ya yi tsadar kuɗi shi ne A'laha samanan, wanda ya yi tsada ta kuɗi wa anfasuha inda ahliha kuma wanda ya yi daraja a wajen ma'abotansa. Muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin a takaice na namur daga cikin ayyuka mafifita wanda Allah yake so shine ‘yantar da bayo. Kuma wannan hadisin ta dalilin sa malamai suka ce komi mutum zai yi Allah ya fi son mafifici Allah ya fi son mai tsada fiye da mara tsada alayya wanda ya sadaka wanda ya layya da ragon jika ɗari biyu eska daidai suke da wanda ya layya da ragon jika ɗari ba daidai suke ba a wajen Allah an gane da kyau ko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in sadaka za ka yi ka yi sadaka da abin da ka so shi aka so wai ba a ce ba in baka son abu ka yi sadaka da sha'a ka dai yi da wanda ka so shi shi za ka yi ne shi za ka yi samun lada wannan shi ne kenan mala ce wa an ibni umar radiyallahu anhu ma qala daga ibnu umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man a'taka shirkan lahu fi abdin duk wanda ya 'yantar da wani bawa wanda suke tarayya da wani a cikinsa, ma'ana kuna da bawa guda a matsayin naku ne, ana iya samun wannan ta hanyar gado, ku yi gadon bawa guda, ko biyu naku ne wannan bawan, to shi ne shirkan ma'ana, duk wanda ya ‘yantar da wani bawa da suka yi tarayya da wani a cikin bawan, fakana lahu malun, sai ya kasance yana da wasu kuɗi, ya bulugu samanal abdi. wanda kuɗin suna kai kuɗin bawa, ana suna kai kuɗin da za a iya sayan bawan, ƙuwima mata adlin, to za a ƙiyasta masa ƙiyasi na tsaka-tsakiya. An gane ku, fa'a'ata shuraka a hisasahum sai ya ba abokan tarayyar sarabonsu, wa'ataka alaihi al'abdu sai bawan ya kasance shi ya ‘yantar da shi, wa illa idan ba haka ba, faƙad ataka minhu ma ataka to ya ‘yantar da dai abin da yake a kansa, mu kawo ruwayoyin sai mu yi bayani mai faɗi a kai. Walahu ma har yanzu da gare su Bukhari da Muslim an abi Huraira ta radiyallahu anhu, wa illa idan ba haka ba, uwima alaihi, za a ƙiyasta masa kuɗin bawan, wasu sai a sanya bawan aiki, gaira mashkukin alaihi ba tare da an tsananta ma bawan ba. waƙila wasu malamai suka ce inna si'ayata mudrajatun fil khabari wannan si'ayar da aka kawo na wasu si'iya gaira mashkukin alaihi aka ce magana ce wadda aka shigar a cikin hadisin idan aka ce alkhabar ana nuhin hadisi anan domin ɗaya daga cikin sunayen hadisi alkhabar ko al'asar dukkaninsu sunaye ne na hadisi kenan wasu malamai suna ganin wannan ƙarin da ya zo ba daga manzon Allah ba ne ƙari ne na Abu Huraira magana ce tasa. Abin da wannan hadisi yake nuhi shine idan kuka yi tarayya a cikin wani bawa sai kai kace ni na ‘yantar da rabona na wannan bawan to yanzu bawan bai ‘yantu ba sai dai kasance dai wani kaso nasa bawa wani kaso nasa ɗa idan ya kasance kun raba bawan ne yau ya maka aiki gobe ma abokin naka aiki sai ya kasance ranar da yake maka aiki shikenan a matsayin me yake a matsayin ɗa ran da yake ma wancan aiki dole ya masa aiki tunda shi bai ‘yantar da mi ba bai ‘yantar da rabonsa ba to shine sai manzo Allah ya ce idan ka ‘yantar da rabonka na bawan da kuka yi tarayya a cikinsa to in ka ‘yantar da rabonka sai ka yi ƙoƙari ka biya wancan gudan kuɗi an gane da kyau ko ta wace hanya ta a ƙiyasta bawan nawa zai iya yi misali a ce wannan bawan zai iya miliyon guda to yanzu a wannan lokacin kai nawa zaka badawa jika ɗari biyar ko tunda kai ka yahe me ka yahe rabonka in ka bada jika ɗari biyar kenan bawan ya zama to yanzu kamar kai ne ka ne kamar kai ne ka yantar da shi in ba haka ba to har yanzu yana nan a matsayin bawansa amma dai rabinka baya tare da shi shine a wata riwayar sai aka ce idan aka idan ka yantar da rabonka baka da kuɗin da zaka biya na ya intu gaba ɗai ko baka so yin haka ba to sai a sa bawan aiki ya yi aiki wanda zai samo kuɗi ya biya kaso na wancan mutumin wanda shi bai ‘yantar da rabonsa ba ko an gane da kyau miliyon guda bawan yake kai ka ce ka ‘yantar da rabonka yanzu bawan sai a sa shi aiki har ya tara jika ɗari nawa jika ɗari biyar in ya bada jika ɗari biyar shi kenan ya zamanto me ya zamanto ɗa shine abin da wannan hadisi yake nuni بمختلف رواياته سما da yace wa an abi hurairata an karbo daga abu hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidahu da ba zai iya saka ma ma'aifinsa ba da abun da ya masa illa an yajidahu mamlukan sai in ya same sa bawa fayu'tiqahu sai ya ‘yantar da shi, rawahu muslim ya rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin yana nuna babu ta yadda za ka yi da iya biyan ma'aikinka abin da ya maka, sai abu guda kawai za ka iya shi ne ka isko sai yana bawa sai ka ‘yantar da shi. To kuma wannan abu ne mai wahala, an gane da kyau ku? Ya za a ce kai ɗa ubanka me, ubanka bawa ko? Abu ne mai wahala. domin idan babanka bawa ne kai ma ‘yan aihika mine ne bawa ne to shi yasa kenan wannan suke nuna abu ne ba ka iya ka biya ma'aifinka akan iya a samu wannan amma da wahala kai kana ɗa ma'aifinka bawa akwai wahala to in ma an samu wannan wannan ne za ka iya yi a ce ka biya sa wannan shine domin ka tsamar da shi daga ƙangin bauta idan ko an ce mutum bawa ne to kamar dabba yake to wanda ka hutar da shi daga bauta kenan kamar ka hutar sa daga me daga dabbanci wannan abin da ya shahi ma'aihi ne amma wannan yakan iya ya kumshi hatta ma'aihiya an gane ko domin malamai suke cewa kullu hukmin sabata fi haqqin rijali fa yasbutu fi haqqin nisa'i tab'an illa bi dalil ikhtisas dukkanin hukuncin da ya shahi maza to ya shahi hatta mata sai da dalilin da nuna cewa wannan na maza ne zalla banda ne banda mata an gane ko kenan hatta uwa tana shiga a cikin wannan wurin a takaice dai uwa masu girma babu abin da zaka iya yi a wannan lokacin ka biya iyayenka shi yasa a lokacin Umar wani ya ya zo da ma'aihiyarsa aikin haji to ma'aihiyar bata iya komi ba komi sai an mata komi shi ke mata yanzu yana ɗawafi da ita sai ya haɗu da Umar, sai ce ya kai Umar shin kana ganin ma'aihiyan nan tawa, na biya haƙƙinta domin na taho da ita daga gida, zahari laha mafiya, bayana shi ne kasance mata shinhiɗa, hannuwana su ne ke wanke mata kashi, hannuwana su ne ke ba ta abinci, kaza da kaza ya zano ya zano, sai Umar ya ce, ko nishi guda da ta yi na naƙuda baka biya ta ba. An gane da kyau ko? Wannan ita ce ma'aifiya kenan. ya ce masa ko nishi guda da ta yi na naƙuda baka biya ta ba sai ya ce don mi yasa an gane da kyau ko eh wannan ita ina shi na ji wata riwaya ce shi ma wani sahabi ne shi ma ma'aihiyarsa haka take komi wani mutum ne ma'aihiyarsa haka take komi shi yake yi mata na manta wani sahabi ne aka yi ma tambayar sai ce masa ya kake gani har na biya haƙƙinta an gane da kyau ko bayan ta tsuho komi ni nake mata har na biya ta haƙƙinta sai ya ce a'a ko ƙwayar zarra baka biya ba ya ce don me yasa kace haka ya ce ita ta kula da kai lokacin da tana kula da kai tana farin ciki kuma tana fatan ka rayu kai kuma ka kula da ita ne don kana ganin dole ne kuma fatan arabu lahiya kake yi ba za an gane ba da kyau kai kana kula da ita ne don dai arabu lahiya ita kuma tana kula da kai ne don me don ka ge maka zamanto wani abu ana zamantowa dai a wannan lokacin niyya ta bambanta shi kuma aiki asalinsa da niyya niyya ita ce da rashin aiki an an gane ko anniyatu ruhu ta'a niyya ita ce ruhi na na mai na ibada Allah ka kara ma iyayen mu lahiya rabbi irhamhuma kama rabbayana sighara wanda suka rasu kuma Allah ka ji kansu wannan shine kenan mala yace wa an samura radiyallahu anhu daga samura Allah ya da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah ya ce man malaka da rahimin mahramin duk wanda ya mallaki dan uwa na jini shine da rahimin ɗan uwa na shi ne, fa huwa hurrun to shi ɗa ne, ma'ana ya zama ya hita daga bawa. Rawahu Ahmad Ahmad ya hutar da shi wal arba'a da marawaita guda hudu wa rajjaha jam'un min al Wasu jama'a daga cikin marawaita hadisai sun linsha yadda annahu mawqufun akan cewa magana ce ta samura ba magana ce ba tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abin da yake ni a wannan hadisin aka ce samura ya ce a magana mafi inganci duk wanda ya mallaki bawa to ya zaman ɗa misali ka zo ka sayi wanka to shi kenan ko da baka ce ya ko da baka ce ka ƴantar da shi ba to ya zaman ɗa wannan yana nuna mana girma da daraja ta me ta ƴan uwantaka ta yanda ba ta yiwuwa ɗan uwanka ya kasance maka me ya kasance maka bawa wannan hadisin ko da yake magana ce ta samura amma laha hukmun raf'i malamai suke cewa qawlu sahabiyyi fi ma la majala lil ra'yi fihi lahu hukmun raf'i idan sahabi ya faɗi magana wadda a asali ba magana bace wadda ake faɗi da ijtihadi da ra'ayi to kawar manzon Allah ne faɗi maganar domin wannan maganar in ba manzon Allah ba wanda isa faɗe ta domin abu ne wanda yake halatta me haramta halal ko domin rikon bawa halal ne ko haram a halal ne ko to kun gani ba wanda ya isa ya halatta ya haramta halal ko ya halatta haram in bawa ba in ba Allah ba wannan shine kenan in ba Allah da manzansa ba mala yace wa an imran ibn husayn an karbo daga imran bin husayn radiyallahu anhuma Allah ya da su shi da ma'aifinsa anna rajulan a'taqa sittata mamlukina lahu wani mutum ya ‘yantar da bayo guda shidda nasa inda mautihi lokacin da ya zo mutuwa walam ya lahu malun ghairuhum alhali kun baya da wata dukiya in ba wannan bayon ba fada'a bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira wa'annan bayon fajazza'ahum aslatan sai ya rarraba su gida uku, sun ma'akra a bainahum, sannan sai ya yi ƙuri'a a tsakaninsu, fa'a ta kasnaini sai ya ‘yantar da guda biyu, wa a rakka arba'atan sai ya mai da guda hudunsu a matsayin bayu, wa ƙala lahu ƙaunan shadidan, sai manzon Allah ya faɗa masa magana wadda take mai tsanani rawahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisin. wani mutum ne ya zo mutuwa yana akan gadon mutuwa yana da kuma baya da wata dukiya sai bayo guda shidda sai ya ce bayon ganawa na ‘yantar da ku gaba ɗayansu na ‘yantar da ku gaba ɗaya da aka ba manzon Allah labari sai ya kirawo bayon aka yi ƙuri'a a tsakaninsu an gane da kyau ko domin ya yi abin da bai halatta a gare sa ba don baya halatta ga mutum ya zo mutuwa da gangan don ya haramta ma ba mutanensa gado an gane da kyau ko me yake da suna ya yi kyauta da dukiyarsa in yi haka in akwai shari'a ta musulunci kyautan nan ba za a yi aiki da ita ba in ma ya kyauta da dukiyarsa gaba ɗaya to za a kwato dukiyar sai a hudda rubu'i ko sulusi ɗaya cikin uku domin shi ne na wasiya ko kana da dama bayan mutuwar ka yi wasiya a cikin dukiyarka da abun da bai wuce ɗaya cikin nawa ba ɗaya cikin uku to shine sai manzon Allah ya ce wannan bayon bai halatta ba ya ‘yantar da su don saboda su kaɗai ne dukiyarsa abin da ya halatta ya ‘yantar daga cikinsu shine ɗaya cikin uku to su shidda ne in an raba su gida uku ɗa nawa za a ‘yantar kenan guda biyu to cikinsu wanne ne kamata a ‘yantar wancan mai mai mai da suna wancan hori ko wancan baki ko mai suna kaza ko mai suna kaza a wa za a ‘yantar daga cikinsu a a sai ƙuri'a ko ina wannan sai kama ga ka'idar da muka gani a can baya alqur'atu tushra'u inda tazahumi ana yin ƙuri'a a cikin abin da kowanne ya cancanta to sai aka yi ƙuri'a wanda suka ɗauko bauta sai suka ci gaba da bautarsu wanda suka ɗauko me yake da suna ‘yantarwa daga bauta suka zaman toɗiya a takaice abin da wannan hadisi ke nunawa shine idan mutum ya ‘yantar da bayo waɗanda su kaɗai ke gare sa to ba za su ‘yantu ba dole sai an duba in ba su wuce ɗaya cikin ukun dukiyarsa ba manzo Allah ya masa haɗa don me yasa ya masa haɗa domin ya wuce gona da iri don baya halatta mutum ya kyauta da dukiyarsa gaba ɗaya yana akan gadon mutuwa shine sharɗin amma in ba akan gadon mutuwa kake ba ya halatta kai kyauta da dukiyarka gaba ɗaya domin an samu abubakar ya yi haka ko umar ya yi rabi wanda da akan gadon mutuwa suke da in su kawo wannan dukiyar ba za a karba ba misali suna akan gadon rishin lahiya wanda ana tsammanin suna iya su mutu da in suka kawo wannan kyautar manzo Allah ba zai karbe ta ba an gane da kyau ku amma da yake da sauran karhin su suna a raye kina in sun bayar da dukiyar ana tsammanin nan gaba kuma za su samu wata me za su samu wata dukiya ana ganewa da kyau wannan shine kenan mala yace wa an safina radiyallahu anhu qala an karɓo daga safina Allah ya da shi ya ce, Kuntu mamlukan li ummi salama, na kasance bawa ga ummu salama, faƙala ce ta ce, O'utika, faƙala ce ta ce, A atikuka zan ‘yantar da kai, wa ashtaritu alaika kuma ina sanya maka sharaɗin an takhduma Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, ka yi ma manzon Allah hidima ma'ishta matuƙar kana raye. رواه أحمد أحمد رويته سوى أبو داود أبو داود والنسائي الإمام النسائي والحاكم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق شي ولينتي نوان دي انترني متفق عليه بخاري ده مسلم سكر رويته في حديث أو حديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء ولينتي luhmatun tsoka ce ka luhmatin nasabi kamar tsokar dangantaka la yuba'u ba a sayar da ita wala yuhabu kuma ba a kyautarta rawahu shafi'i shafi'i rawaito wannan hadisin wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta sa wal hakim da imam al hakim wa asluhu fi sahihain asalin wannan hadisin a bukhari da muslim ne bi ghairi hadha al lafzi ba da wannan lafazin ba wannan hadisan guda uku suna bayani ne akan abubuwa guda biyu abu na farko shine al-itqu bi shar bi shartin shine yantarwa tare da sharadi wannan hadisin na safina wa ake ce ma safina ɗaya ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samu na wannan suna a dictionary safina kuma cikin sunan maza an gane ko jayyid safina sunan sahabi ne ba sunansa bane na asali amma shine sunan da yi shahara da shi kuma wannan sunan yana da tarihi domin duk sahabin da kashi da lakabi to sai kaga lakabin yana da tarihi as-siddiq wa ake ce haka akwai dalilin da yasa ake ce masa as-siddiq al-faruq wa ake ce haka umar akwai abin da yasa ake ce mishi haka abu huraira wa ke da wannan sunan abdullahi ko tunda shine asalin sunan asalinsa ko to yana da suna akwai abin da yasa ake ce masa haka to safina shi ma malamai sun yi sabani akan asalin sunansa dan wannan sunan shi ya shahara da shi a da aka zo rubuta tarihi ake ta ake ta ja ja wannan suke kaza wannan suke kaza sai sadiya daga cikin malamai suka zo ba sa ma faɗin sunan sai su ce dai safina asalinsa shine an dawo daga ɗaya daga cikin yaɓuɓɓuka sahabbai suna tattale da kaya kayan sun musu yawa raƙuman da suke tare da su kaɗan ne ba sa iya ɗaukan kayan an gane ko kaya masu nauyi sai manzo Allah ya ce to a tattara kayan wuri guda duk kayan da ba iya ɗauka a tattara su aka tattara kayan aka kulle wuri guda an gane da kyau ko sai manzo Allah ya kira wannan sahabin yace dauki wannan kayan da bismillahi banka zai kasance kamar safina me safina jirgin ruwa an gane ko banka zai zamanto kamar jirgin ruwa zaka dauke su komi nauyin su haka wannan sahabin ya dauki wa'annan kayan yace da manzo Allah ya faɗa mini wannan magana ni na yi imani ko da duniya ce aka dora min a bayana sai na mi sai na ɗauke ta kaji yadda sahabbai suke gaskata maganar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku ji wata mu'jiza mu'jizar shine manzo Allah ya ce safina dan yana ganin mi a duniya babu abin da yake ɗaukan kayan nauyi masu yawa kawan mi kaman jirgin ruwa wai a wancan lokacin ma fa to hatta a wannan lokacin babu muwayin transport babu wani abu na ɗaukar kaya da yake ɗaukan kaya masu nauyi kawan mi kawan jirgin ruwa duk wasu manyan motoci da ake kawo da kasashen turai ba cikin jirgi ake kawo su ba cikin me cikin jirgin ruwa akwai wanda ake kawo daga jirgin sama amma kaɗan ne mafi yawanci a cikin jirgin ruwa ake ɗauko su dan ya fi komi ɗaukan kayan nauyi to haka wannan sahabin yayi dalilin wannan sai aka ake ce masa safina safina dan wannan aikin da yayi to shine dama bawa ne na ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don saboda son da take ma manzon Allah ta ce ma wannan bawan nata zan ‘yantar da kai amma da sharaɗin ka yi ma manzon Allah hidima matuƙar kana ra'ayi shi ne sharaɗin nawa sai ce ya ke ummu salama ko da a ce biki sanya mini wannan sharaɗin ba dama ni na shaƙu da manzon Allah ba na da niyyar dama in na rabu in an ‘yantar da ni in bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ko ya zamna ya ce ma manzon Allah hidima har sai da manzon Allah ya rasu an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan ya halatta ka intar da mutum da sharadi kaza domin annasu ala shurutihim abu na gaba shine yana nuna waliyanci na wanda ya intar ne ake ce ma waliyanci shine idan ka intar da bawa to ka samu ɗaya daga cikin me yake da suna shurutul ko asbabul irsi dalilin da ke sa ka yi gado asbabul irsi guda nawa ne kamar yadda muka gani a cikin abin ga a kamar yadda muka gani a cikin a cikin kitabul miras asbabul irsi guda nawa ne abubuwan da ke sa mutum ya gado guda nawa ne a guda nawa ne a a a an yago asbabul irsi abubuwan da ke sa ya gado hakumanta a hakumanta har muka ga kalimar da take hada su bakwai fa nunun abubuwa guda nawa ne guda uku muka ce nunun ta farko shine menene annika nunun ta biyu fa alwala'u nunun ta uku fa annasabu ko kuma mu ce na farko annasabu na biyu alwala'u nunun ta biyu annikahu wannan sune asbabul irsi abubuwan da za su iya sa ka yi gado duk wanda kaga ya yi gado in ma ɗan uwa ne ko kuma me ko kuma miji ne ko mata ko kuma me ko kuma dalilin ya ‘yantar da wani shi ake ce ma alwala'u wanda ka ‘yantar da shi in ya mutu ba ya da magadi kai za ka me kai za ka gadansa to wannan shi ake ce ma alwala'u na wanda ya ‘yantar ne shi ne manzon Allah ya ce ba a kyautansa sannan kuma ba a me ba a sayar da shi kamar yadda dangantaka mutum ba zai ce ba ni dan wane ne in kana so zan saida maka yanzu in hita daga dan shi kai ka zaman tomi kawai misalin dan gidan dangote dan gidan dangote ce kai zo in kana so in saida maka kasancewar dana kasancewar dangote in saida maka dangantaka ta da ma'aikina yanzu in hita daga zaman ɗansa kai ka zaman to kai ne ɗansa in ana wannan ai in dan dangwata ne zai sai da ai sai an sai sai an samu mai sai ko amma in misali wani kasur gumin talaka ne wa zai sayan wa zai sayan dayantakar sa ko abin da ya kama da haka wannan shine kenan za mu tashi babul mudabbari babu mai bayani akan almudabbar me ake ce ma almudabbar shine al'ibku an dubur shine kace in na mutu to ka zamanto da shine almudabbar an gane ko wal mukatabi shi ake ce ma almukataba me ake ce ma almukatab shine kace ma bawanka in ya zuba kuɗi kaza to ya zamanto ɗa an gane ko wa ummil waladi da uwar ɗa ita kuma wannan ita ake ce ma sadaka in ji hausawa ma'ana kana da baiwa sai ka sadu da ita ta aihu an gane ko ita ake ce ma sadaka mala yace an jabir radiyallahu anhu an karɓo daga jabir Allah ya da shi anna rajulan min al-ansari lallai wani mutum daga cikin mutanen Madina a'taka ghulaman lahu an duburin ya ‘yantar da wani bawa nasa, an gane ko an duburin da cewa in ya mutu ya zamanto ɗa, lam ya kullahu malun ghairuhu alhali baya da wata dukiya in ba wannan ba, ba balaga zalikan nabiya sallallahu Alaihi wasallam, sai labari ya isko ma manzon Allah faƙali sai ce man ya shtarihi minni, wa zai sayan wannan bawan daggare ne, fashtarahu nu'aym ibn Abdullahi sai nu'aym bin Abdullahi ya saye sa bithamani mi'ati dirhamin da dirhami ɗari takwas. Muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito sa, wa fi lafzin lil Bukhari a wani lafazi na Bukhari fahtaja sai mutumin yayi bukata. Wa fi riwayatin lin Nasa'i wata riwaya ta Imam Nasa'i wa kana alaihi dainun ya kasance kuma ga wannan mutumin akwai bashi. Fa ba'ahu sai manzon Allah ya sayar da shi bi 800 dirhamin da dirhami guda ɗari takwas fa'a'atahu sai manzon Allah ya bashi wannan kuɗin wa ƙala sai ce iqdi dainaka je ka biya bashinka wannan hadisin ma'anansa bi mukhtalafi riwayatihi wani mutum ne yana da bawa shi kuma mutumin talaka ne baya da komai wannan bawan shi kaɗai ne dukiyarsa sai ce in na mutu to ka zamanto ɗa an gane da kyau ko yanzu ana nan sai mutumin ya talauce a wata riwayar ana biyarsa bashi kun baya da kuɗin biyan wannan bashin sai wannan bawon kun bawon ya ce in ya mutu ɗa ne da manzo Allah ya ji labari sai ya roshe wannan abun an gane da kyau ko sai ya sai da bawon ya bashi ce je ka biya bashin naka kun san dan me yasa manzo Allah ya haka domin 'yantar da bawa dole ne a ‘yantar da bawa dole ne? Ba dole ba ne. To, biyan bashi dole ne? Ha, dole ne. An gane da kyau ko? Wannan shi ne kenan. Wannan sai ki nuna mana ƙa'ida, dalilin ƙa'ida da malamai suke cewa, "Iza ta'aradat maslahatani ru'iya a'lahuma birtikabi akhafihima." Idan abubuwan alkhairi, abubuwan amfani guda biyu suka haɗu, an gane ko? Sai a yi ƙoƙari a yi babbar a kauce ma ƙaramar. Yanzu, ‘yantarwa da mi da biyan bashi, wanne ne babba daga cikinsu? A? Biyan bashi. To, kun ga yanzu sai a bar biyan bashin, sai a bar ‘yantarwar a koma ga mi, a koma ga biyan bashi. Shi ne ma'anan wannan. Domin dole sai an yi guda, ko ka biya bashi ko ka ‘yantar da mi, ka ‘yantar da wannan bawa. Wannan shi ne kenan. akwai wani misali kuma ko zuwa wajen wa'azi an gaye da kyau ko da wani misali kuma za mu bada zuwa wajen wa'azi da zuwa wajen aiken tsohuwa an gaye da kyau ko wanne za a gabatar a a zuwa wajen aikin tsohuwa don aikin tsohuwa menene dole ne amma zuwa wajen wa'azi fa ba dole bane in dai kana karatu an gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mali cewa an amru bin shu'aib an abihi daga amru bin shu'aib daga ma'aifinsa an jaddihi da kakansa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzon Allah ya ce al mukatabu abdun bawa wanda aka yi ma mukataba ma'ana wanda aka ce ya kawo kuɗi kaza in ya kawo su ya zamanto ɗa to har yanzu bawa ne ma baqiya alaihi min mukatabatihi dirhamun ko da ko a ce dirhami guda ya masa saura ya biya ya zamanto da akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi bi isnadin hasan da sanadi mai kyau wa asluhu inda ahmadin asalinsa yana a wajen ahmad wa salasa da marawaita guda ukun nan wa sahahahu al-hakim وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب إذن أيرك تكسنتي تنادى باوى مي مكاتبة وكان عنده ما يؤدي سيكسنتي أوجنس أكوي أبن دزي إيه بيا سيدي بي بيا با فلتحتجب منه تو تسنيا مسا hijabi kada ya ganta babu hijabi rawahul khamsa marawaita hadisai guda biyar suka rawaito sa wa sahahu hakim imamul hakim ya inganta sa wa tirmidhi da imamu tirmidhi wannan hadisin dukkan shi yana bayanin akan abu guda ne shine bawa na mukataba kamar da muka ce bawa na mukataba shine kana da bawa sai ka ce masa ya kawo kuɗi kaza in ya kawo su ya zamanto ɗa to shine manzon Allah yace matukar dai bai bi bai ida biyan kuɗin nan ba to a matsayin bawa yake ko da ku a ce dirhami guda ko da ko ce ko shikka guda ta mishi saura ya ida biya a matsayin bawa yake kenan dole sai ya biya sannan ya mi sannan ya yanto to kuma har yanzu a hadisi na biyu sai manzon Allah ya nuna in bawan na mace ne kuma ta san yana da abin da zai biya to a wannan lokacin akwai wani burbushi na, na zamantowa ɗa a tattare da shi, to ta yi ƙoƙari ta zansa masa hijabi. Domin mace in tana da bawa ya halatta bawan ya ganta babu hijabi, an gane da kyau ko? To shi ne aka ce, to tun da ta sa masa, masa kuɗi wanda zai biya ya zamanto ɗa, to kenan ta riƙa sanya masa hijabi, domin ya kusa zamantowa me? Ya kusa zamantowa ɗa, domin da ya zamanto ɗa kenan ya zamanto ba mu ya zamanto haramun a gare sai ganta babu hijabi. مالك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يود المكاتب أنا بعد دية تباوان ديكي مكاتبة بقدر ما عتق منه da daidai gwalgwadon abin da ya intu daga gare sa diyatal hurri diya ta ɗa wa bi kadri ma rakka minhu da daidai kuma gwalgwadon abin da ya masa saura na bauta دية العبد دية تباوة رواه أحمد أحمد روتوانا حديث وأبو داود أبو داود والنسائي دا إمام النسائي وانا حديث ذاكو غاني ستهنير مثالي كان دا باوة سيكتي مسا كاو جكا دري كا زمن توتا yanzu yana cikin biya sai ya biya jika hamsin ana nan sai wani mutum ya kashe sa akan kuskure ko wani mutum ya kashe sa da gangan kace ka yahe in aka kashe mutum akan kuskure mi za a bayar diya ko to yanzu diyar wannan mutunan za ta zamanto kamar haka rabin diya ta ɗa rabin diya ta ne ta bawa domin yanzu kamar ya zamanto rabin shi bawa rabin shi me rabin shi ɗa tunda ya ba da rabin kuɗi yanzu sai ya kasance diyarsa kamar haka diyar ɗa raƙumi nawa ake badawa guda ɗari to yanzu kenan zai ba da raƙumi guda nawa guda hamsin na ɓangaren kasancewar saɗa yanzu rabi ne ke a matsayin mai bawa shi kuma bawa diyarsa raƙumi nawa ne raƙumi hamsin kenan raƙumi guda nawa za a badawa ashirin da biyar gaba ɗaya raƙumi nawa za a bada saba'in da biyar kun ga adalci na musulunci an gaye da kyau ko wannan shine abin da yake yake nunawa mala yace wa an amru bin al-haris kenan kun ga a cikin ma hadisi akwai mathematics ko wannan shine wa an amru bin al-haris daga amru dan haris akhi juwairiya duk mathematics ɗinka in ka kawo wajen harakar rabon gado sai ka ta girgiza an gaye da kyau ko wannan shine kenan wannan ma ce ban manta da ita domin a jami'a duk shekarun da na yi a jami'a ban taɓa yin dauro ba an gane da kyau ko 'yan jami'a sun san daur an gane ko da faransai mai suke ce masa session ban taɓa yin session ba sai ga maciyar kin rabon gado an gane da kyau ko ita kaɗai shi yasa ban manta ban manta haraka rabon gado ita kaɗai na taɓa yin session ma'ana na faɗi a kanta sai da na, na sake ta ya ce ayyuma amatin ko kuma wa an amru bin al-haris ne ko wa an amru bin al-haris an karɓo daga amru bin al-haris akhi juwairiya dan uwan juwairiya ummul mu'minina uwar mumunai radiyallahu anhuma Allah ya dada su ita da ma'aifinta kala ya ce ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bai bari ba inda mautihi a wajen mutuwarsa dirhaman ko da dirhami guda ɗaya bai bari ba na gado wala dinaran ko kuma dinari wala abdan ko kuma bawa domin shi ma bawa dukiya ce wala amatan ko kuma baiwa wala shay'an kai koma komai na dukiya illa baglatahul bayda sai dai alfadarinsa fara an gane ko bagla ita ce taguwar da nau'in abubuwa guda biyu suka aihe ta an gane ko jaki da dokiya ko godiya ko ai dokiya godiya ake ce mata ko jayyid ko kuma me yake da suna doki da jaka suke aihuwar mai albagla ina ji shi ake cima alfadari ko wannan shine kenan cinsa ya halatta ko bai halatta ba ko a kare sannan mu je mu kare hadisi in kun ce bai halatta ba sai ku ba mu dalili in kun ce ya halatta ku ba mu dalili wasilahahu in kun ce bai halatta bane za ku tambayar dalili domin shi al-aslul hil al-aslu fil mat'umat al-hil asali duk abin da ake ci halal ne duk wanda ya ce maka abu kaza cin sa haramun ne to shi zai shi zaka tambaya me dalili an gane ko in ka ce cin abu kaza halal ne ba za a ce ba mu dalili a'a ku da buku yarda ba ku za ku kawo me dalili na cewa haramun ne an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan manzo Allah bai bar komi ba sai alfadarin sa da kuma mi silahahu shine takobinsa wa ardan da wata ƙasa ana wata gona ja'alaha sadaqatan ita ma gonar dama ya sanya ta sadaka mana ya sanya ta sadaqatul jariya rawahu al-bukhari bukhari rawaito wannan hadisi wannan me yake nuna muna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsawon rayuwarsa ba wai damuwarsa ya tara ma diyan sami ba abun duniya kuma wannan shine abin da ya kamata kasance kada ya kasance damuwarka ka tara ma ɗiyanka abin duniya a'a ya kasance damuwarka ka tara musu me tarbiyya ka tarbiyantar da su domin ka tarbiyantar da su bayan babu ka ko babu kuɗin za su iya ci za su iya ci neme su amma da za ka bar musu kuɗin duniyar ga inda baka tarbiyantar da su ba kana tahiya za su ne za su wace wannan dukiyar su bazarar da ita wannan shine kenan ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسد إنسان يا كيم تارى ما دينك كدي كنا تارى مسو abun da za su ci don su gina gangar jikinsu wanda gangar jikin kuma zai kasance menene ƙasa alhali ga abun da ya kamata ka kokari ka gyara shine ne ruhinsu wanda shine za a ɗauka imma a rataye aljanna ko wuta ruhi domin shine ne shi ne mutum ba gangar jikinsa ba, shi kuma ruhin da mi ake gyara sa da kuɗi, a'a, da alƙur'ani, da kyaukyawan ɗabi'u, da tarbiyya, da abin da ya kama da haka. Ina wannan shi ne abin da manzon Allah ya yi, sallallahu Alaihi wasallam, ya kasance muna kula da tarbiyyar ‘ya'yanmu fiye da yadda muke kula da tara musu dukiya. Mala ya ce wa Ibn Abbas, daga Ibn Abbas, قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت بمن تابه إنا بيكو باشي الهدري كسام من دليلي دم تردت دو bai warda waladat ta aihu min sayyidiha daga shugabanta fa hiya hurratun to ita ɗaya ce ba'da mautihi bayan ya mutu akhrajahu ibnu majah ibn Majah ya hutar da shi an gane da kyau ko wal hakim da imamul hakim bi isnadin da'ifin da sanadi mai rauni wa rajjaha jama'atun waqfahu wasu jama'a sun rinjayar da cewa hadisi ne mawqufi ala Umar radiyallahu anhu ma'ana hadisi ne wani magana ce ta Umar ba magana ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cewa duk ma duk baiwar da ka sadu da ita ta ta aihu to ta zaman to diya wannan maganar ta Umar ce to amma ya za mu ce mata ya za mu ce ma wannan maganar a laha hukmun raf'i ko mun ga ka'ida a baya qawlu sahabi fi ma la majala ra'yi fihi lahu hukmun raf'i idan sahabi ya halatta wani abu ko ya haramta wani abu to kai tsaye kawan manzon Allah ne ya haramta sa domin an san da sahabi ba sai halatta wani abu ba in ba ya yi sa daga wa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama wannan shine abin da malamai suke aiki da shi idan kana da baiwa ka sado da ita to wannan baiwar in dai ta aihu to ka zaman to shi yasa a lokacin jahiliya sai suna dubara dan kan bayan su su aihu dan sun san in ta aihu ba lokacin jahiliya ma na lokacin horko horkon zakuwar musulunci dan sun san da in ta aihu shikenan ta zaman todiya sun yi asarar kuɗi kenan ba za su iya saida ta ba to sai kasance suna mi suna azalo in zai saduwa da ita da lokacin inzali yayi lokacin fitowar mani sai ya zage al'auran dan ai sai manin ya huta ne sannan a samu me sannan a samu da an gane da kyau ko wanda lokacin suka tambayi manzo Allah manzo Allah ya ce ai ko kun zage in dai Allah ya so ya halitta sai yayi me sai ya halicce ta wanda wannan shine dalili akan halaccin sanya hular mazakuta matukar dai an samu yardar matar an gane da kyau ko ko kuma matukar ba zai cutar da ita ba sanya mazaku sanya hular mazakutar mala yace wa an sahal ibn hunayf radiyallahu anhu an karbo daga sahal bin hunayf Allah ya dada shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace man aana mujahidan fi sabilillah duk wanda ya taimaka ma mai jihadi a cikin hanyar Allah a kawo kujeran nan aw ghariman fi usratihi ko kuma wani mai biyan bashi a lokacin da yake a cikin tsanani aw mukataban fi raqabatihi ko kuma wani bawa da yake biyan kuɗin ya zamanto ɗa azallahu Allahu yawma la zilla illa zilluhu to Allah zai sanya sa a cikin inuwa a ranar da babu wata inuwa in ba inuwar sa ba shiwa shi Allah madaukakin sarki ba san ko ana gane da kyau ba a kawo ta nan zai yi to sai ba yayi a kenan wannan hadisin yana bayani akan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ka shiga a cikin inuwal arshin Allah maɗaukakin sarki, ‘yantar da mi, ‘yantar da bayu, da kuma mi, da jihadi, taimaka ma masu jihadi, in aka ce taimaka ma masu jihadi yana ɗaya daga cikin taimaka ma masu da'awa, masu wa'azi. Na gaba shi ne taimaka ma wanda yake a cikin biyan bashi, an gane da kyau ko? Shi ma yana sa ka shiga daga cikin inuwal arshin Allah. kun ga ashe sai nuna mana hadisin da manzon Allah yace sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli mutum guda bakwai nan da aka zano kenan sai nuna ba su kadai bane ko idan muka ƙara da wannan nan guda nawa yazo guda uku ko uku ne mai taimaka ma masu jihadi mai taimaka ma biyan bashi da mai mi mai taimaka ma bawan da ke son ya zamanto da an gane ko wannan kenan yana iya sa ka zamanto daga cikin da za su ga unar a arshin Allah a ƙarshen wannan kitab kin ko ya ƙare aiko akwai wata shubuha ita ce turawa suka ce musulunci musulmai sun ce Allah ya ce walaqad karramna bani adam mun karrama ɗan adam amma kun musuluncin da ya zo marmakon ya haramta me yake da suna bauta sai ya sai ya halatta ta ya tabbatar da ita an gane da kyau ko haka suka ce sai suka ce kenan ƙarya ce da musulunci yace yana girman mutane don yana girman mutane kenan da kamata ya haramtar da mi ya haramtar da bauta wannan shubuhar suna yaɗa ta sosai raddi akan wannan shubuhar na farko musulunci shi ya halatta bauta ko kuma dama da ya zo ya isko ana bauta a idan muka ce musulunci muna nufin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da musulunci ya zo ya isko ana bauta an gane da kyau ko kenan musulunci ba shi ya hana bauta ba hasali ma musulunci da ya zo ya yi ƙoƙarin yaƙi da bauta ta hanya ta cikin ruwan sanyi domin ‘yan adam idan suka saba da abu a kai tsaye a ce su barsa abin yana da wahala tana iya ma dalilin wannan su kyamaci musuluncin kwata-kwata sai za kun ga musulunci ba kai tsaye haramta shan mi ba shan giya to da musulunci ya zo sai dubara don abu ne wanda yake al'ada ce ta zamanto musu ruwan jiki ana bauta a duniya gaba ɗaya hatta a sauran addinai na yahudanci da kiristanci duk ana harakar bauta to da musulunci ya zo sai yaƙi da bauta ta hanyar kwaɗaitar da mutane akan me akan ƴantar da mutane ta hanyar da kayi wani laihi sai a ce kankarar laihinka shine ka ƴantar da me ka ƴantar da bauta mafi yawancin kafara zaka ga akwai me akwai ƴantar da bayu a ciki ta hanyar in ka in ka sadu da baiwa ta aihu sai a ce mi ta zaman todiya ta hanyar in kai ma bawanka wata illa mai tsanani sai a ce ka zaman to mi sai a zo sai a ce bawan nasa ya zaman to da an gane da kyau ko wani ya mari bawan sa har ya ji masa sai manzo Allah ya ce marin da ka masa da jin sai ya zaman to da kun gani wannan shi ne musulunci ya yaki da bauta ta hanya ta me hanya ta ruwan sanyi ta dubara bayan wannan kuma a lokacin bauta bawa da shi da dabba duk uwa su ɗai amma da musulunci ya zo sai ce ikhwanukum khawalukum ‘yan uwanku wanda suke muku hidima bayanku ja'alahumullahu tahta aidikum Allah ya sanya su ƙarƙashinku faman kana akuhu tahta yadihi duk wanda ɗan uwansa ya kasance ƙarƙashinsa falyut'imhu mimma yat'am ya ciyar da shi daga abin da yake ci wal yulbishu mimma yalbas ya tufasar da shi daga abin da yake tufasar da kansa an gane da kyau ko sai ya ce wala tukallifuhum ma yutiquhum an gane da kyau ko kada ku dora musu abun da ba sa iyawa an gane da kyau ko sai ya ce fa in kallaftumuhum fa'inuhum idan kuma kun dora musu abun da yake karin su to ku ku yi ni ku kama musu ai aikin tare da Allah musulunci bai yaki da bauta ba musulunci ya yaƙi da bauta wannan shine kenan Yan uwa masu girma nan muka zo ƙarshen wannan kitab cin a sati mai zuwa za mu shiga wani kitab wanda shine na ƙarshe a cikin wannan littafin inda in mun zo za ku ji wani bayani mai